إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين وإله الآخرين إله يعلم أسرارنا ويعلم نياتنا لك الحمد يا ذا الجود والمجد والعلا تباركت تعطي من تشاء وتمنع إلهي وخلاقي وربي وموئلي إليك لدى الأعسار واليسر أفزع إلهي لئن جلت وجمت خطيئتي فعفوك عن ذنبي أجل وأوسع إلهي وآنسني بتلقين حجتي إذا كان لي في القبر مثوى ومضجع إلهي أذقني برد عفوك يوم لا بنون ولا مال هنالك ينفع وأشهد أن محمدا عبد الله ورسول الله وصفي الله وخيرة الله من بين الورى أجمعين أرسله الله بالهدى ودين الحق إلى كافة الناس شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا بلغ الرسالة وأدى الأمانة وكشف الغمة ومحى الظلمة وأنار الطريق وأبان السبيل وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين اللهم حينا على سنته وأمتنا على ملته واحشرنا في زمرته وأدخلنا الجنة تحت لوائه واسقنا من حوضه المبارك بيده الشريفة شربة هنية روية مريئة لا نظمع بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين أما بعد عباد الله اتقوا الله تعالى وامتثلوا ما أمركم به من التمسك بالإسلام مع التقوى إلى الممات يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون اعلموا عباد الله أن من اصطفاهم الله من أمة محمد صلى الله عليه وسلم ليكونوا ورثة نبيه ومصطفاه لا بد أن يكونوا على أعلى الصفات وأنقاها فهم الموقعون على الله تعالى والمرشدون لخلقه فلا يصل أحد فلا يصل أحد إلى هذه المنزلة الرفيعة إلا إذا اتصف بصفاتهم والتزم بما التزموه واجتهد كما اجتهدوا فإن أردت رقيا نحو رتبتهم ورمت مجدا رفيعا مثل مجدهم فعمد إلى سلم التقوى الذي نصبوا واصعد بعزم وجد مثل جدهم واعكف على السنة المثلى كما عكفوا حفظا مع الكشف عن تفسيرها ودمي ومن صفات العالم الرباني أنه مستقيم على السنة وهدي السلف الصالح بريء من البدع والضلالات قال الله تعالى وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون ومن صفاتهم أنهم أصحاب الهمة العالية جادين في طلب العلم مجتهدين في التفقه في الدين والتلقي عن المشايخ وقد رأى رجل مع الإمام أحمد محبرة فتعجب عن ذلك وسأله فقال له الإمام نعم مع المحبرة إلى المقبرة وهذا ابن الجوزي رحمه الله تعالى ابن الجوزي مع تبحره وتوسعه ومع العلم بأنه موسوعة في العلم وجد يطلب العلم يطلب علم القراءات مع ابنه الصغير وقد بلغ سن السبعين قال الله تعالى وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون ومن صفاتهم العمل بما تعلموا كما قال الله على لسان شعيب عليه السلام وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله وذم بني إسرائيل بقوله أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون ومن أخص صفات العلماء الربانيين خشية الله في السر والعلن قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء ورأس العلم تقوى الله حقا وليس بأن يقال لقد رأست بل خشية الله في سر وفي علن فاعلم هي العلم كل العلم فالتزم ومن صفاتهم الإخلاص الإخلاص في طلب العلم وتعليمه ونشره بين الناس ولسان حالهم في ذلك كله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا ومن صفاتهم دعوة الناس إلى الله تعالى تعلق العباد برب العباد وتعظيمه في قلوبهم قال الله تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وكذلك الاشتغال بتعليم الناس وإرشادهم والتدرج بهم في ذلك ومن صفاتهم أيضا الرسوخ في العلم والثبات فيه لأن الراسخ في العلم الثابت فيه هو الذي يقدر على التمييز بين المحكم والمتشابه كما قال الله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ومن صفاتهم مخالطة الناس والصبر على إرشادهم وتعليمهم قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم ومن صفاتهم التواضع ولين الجانب وقدوتهم في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل له واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين ووصف المؤمنين بقوله أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين ومن صفاتهم الإنصاف والرجوع إلى الحق فالعالم الرباني رجاع إلى الحق كلما تبين له ولا يتكبر عن قبول الحق سواء صدر هذا الحق من كافر أو فاسق أو من هو دونه ومن صفاتهم العمل والسعي على تزكية النفس قال الله عز وجل ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها وكان صلى الله عليه وسلم يسأل الله عز وجل ويقول اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أنفسكم قبل أن توزنوا وتأهبوا للعرض الأكبر على من لا تخفى عليه أعمالكم يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية ومن صفاتهم ترك الجدال والمراء والخصومات وإن كانوا محقين على حسب ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم نسأل الله عز وجل أن يجعلنا في زمرتهم وأن يجعلنا من عباده الصالحين المتقين المراعين لأحكامه وحدوده بارك الله لي ولكم في القرآن ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات من كل ذنب وخطيئة إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله وصفيه وخيرته من بين الخلق أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ba haka ‘yan uwa musulmi abin da hudu ba ta bayani a kan shi bayan godiya ga Allah maɗaukakin sarki da yabo da salati da sallama ga manzon jira sallallahu alaihi wasallam mu ji tsoron Allah mu kiyaye dokokin Allah mu bi umarnin da Allah ya bamu na riko da addinin musulunci da kiyaye dokokin shi har zuwa mutuwan mu Allah ta'ala ya ce ya ku waɗanda suka yi imani ittaqullaha haqqa tuqatih ku ji tsoron Allah yanda ya cancanta a ji tsoron shi wala tamutunna illa wa antum muslimun kuma kar ku mutu a ce sai kuna musulmai ba misali ya mu bayan Allah yana daga cikin wato zaɓaɓɓin al'umma bayan annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam zaɓaɓɓi cikin wannan al'ummai su ne magada annabawa. su ne waɗanda suka gaji abinda annabawan Allah abinda annabin Allah annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ya karantar da al'umma shi wato suka gaji wannan aikin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan suna daga cikin zababbun al'umma fiyayyun al'umma ‘yan uwa musulmi babu wani wanda zai kasance kamar su sai wanda ya sifantu da sifofinsu saboda haka suna da sifofi nasu na daban wanda ko mutum ya yi kama da su in dai wato sifofin ba su tabbata ba dalilai sun nuna karya ne to sai dai zama makaryaci kamar yadda ana samun wanda yake kamanceceniya da kowane irin kaso cikin al'umma kuma baya daga cikinsu to haka ma malamai bayan Allah malamai na Allah su ne magada annabawa na haka ba dukkanin malamai ba ne magada annabawa malaman Allah bayan Allah masu haɗa bayan Allah da Allah waɗannan su ne wato magada annabawa malamai sun zana cewa akwai sifofi waɗanda suka sifantu da su wanda ya sifantu da wannan sifofin a cikin malumma yana cikin malaman Allah wanda kuma ya rasa wasu daga cikin sifofin to shi kawai malami ne kawai don haka malamai su ne waɗanda suke fatawa suke magana suke faɗa ma bayan Allah saƙo a madadin Allah idan malamai suka ce kaza daidai ne inda hatsarin abin yake inda girman abin yake suna nihin a wajen Allah haka nan ne su suna sunye ne da sunan Allah subhanahu wata'ala don haka ‘yan uwa musulmi malamai bayan Allah su ne masu shiryar da bayan Allah da halittun Allah masu nuna masu hanya babu wani mutum wanda zai samu wannan daraja ce matsayi ne ɗaukaka ne mai girma don haka babu wanda zai isa zuwa ga wannan matsayin sai wanda ya siffantu da irin siffofinsu kuma ya lizimci abin da suka lizimce shi sannan ya yi ƙoƙari irin ƙoƙarin da suka yi kamar yadda wani bawan Allah yake faɗi yake cewa idan kana son ɗaukaka ka samu kwatankwacin ɗaukakansu kana son girma kwatankwacin girmansu to ka yi ƙoƙari ka rihi ka nihi kwaranga wadda suka kafa sannan kuma ka dage wajen hawa tare da azama irin yadda suka hawa har suka ɗari sannan ka yi ƙoƙari ka lizimci sunnar annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam ka haddace hadisan manzan Allah a cikin kanka ka yi ƙoƙarin binciken fasararsu da ma'anansu da sharhinsu sannan kuma ka dawwama a rayuwanka wannan yana daga cikin aikinka wanda babu hashi hasi ka shiga kabari. ‘Yan uwa musulmi yana daga cikin sifofi na malami na Allah. Malamin Allah tsaye yake akan bin sunnar annabi Muhammadu sallallahu Alaihi wasallam malami na Allah bai yadda ba ya karanto aya ko hadisi ya ce su suka ce kaza sai tare da fahimtar magabata domin wanda ba malamin Allah ba shi fahimtar shi ita ce aya take ne fahimtar shi ita ce hadisi yake ne amma malamin Allah na gaskiya so yake ayar Allah da hadisin annabi ya ɗora fassarar shi gwalgwadon yadda musulmin harko suka fahimci wannan aya suka fassara gwalgwadon yadda musulmin harko suka fahimci wannan hadisin suka fassara duwanda yana jin haushin a fassar aya ko hadisi da fahimta irin ta magabata wallahi wannan in ya ce shi malami ne to maciyin amana ne baya cikin malaman Allah duk malamin da yana jin kunci a zuciyar shi a ce ba za a fahimci alkur'ani ba sai irin yadda sahabban annabi suka fahimce shi shi a wajen shi wannan matsala ne wannan malamin ya nuna dan yaudara ya shigo sawun malamai ne amma shi ba malami ba malamin Allah tsaye yake tsayin daka akan bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba da molan kan shi ba ko da fahimtar kwakwalwar shi a da fahimtar da magabata suka ma musulunci shi ma irin wannan fahimtar yake tafiya akan ta ‘yan uwa wannan yana daga cikin sifa mai girma daga cikin sifofi na malamai bayan Allah za ka same su sun kubuta daga bid'o'i babu malamin Allah babu bid'a aka ce wanga abin bid'a ne to malami na Allah yana kyamar bid'a sannan yana yaki akan ta sannan yana faɗa ma bayan Allah hatsarin bid'a da kuma duk abin da bata ne rami ne na hallaka Allah maɗaukaki ya faɗi a Alƙur'ani mai girma ya ce ya ɗauki alƙawali da malamai na ahlul kitab ya dauki alƙawari da su cewa abinda ke cikin littafi la tubayyinunnahu lin-nas za ku bayyana ma mutane shi za ku bayyana musu gaskiyar da ke cikin littafi wala taktumunahu ba za ku boye shi ba amma suka yi cuta suka yi yaudara fa nabazuhu wara'a zuhurihim suka yi waci da wannan littafin bayan bayan su washtarau bihi samanan qalila suka musanya shi da daudar duniya daga cikin sifofin malaman Allah akwai maɗaukakiyar himma malami na Allah yana da himma himma wacce take maɗaukakiya babu hamma cikin himmash dage yake wajen neman ilimi yana ƙoƙari wajen ya fahimci addinin Allah fahimta mai kyau yana ƙoƙarin ɗauko ilimi daga bakunan malamai ma'abuta ilimi ba wai shi bane malamin kanshi shi ke buɗe littafi ya karanta ya fassara da kanshi ba wai shi bane malamin kanci ko kwamfuta ce malamin shi ko google a wannan ba malamin Allah bane haka malamin Allah yana daga cikin sifofin shi kamar yadda magabata suka rayu kokari wajen bincike akan ilimi kuma irin kokarin da babu ranar denawa ya ka ce wannan malami ne to kaka ibn ya gama karatu ake ni a me bincike ne tsawon rayuwar shi har ya mutu da zaran malami ya daina karatu to yayi waci da matsayin shi na malami malamin Allah kullum cikin bincike yake kullum cikin kokari yake wani daga cikin magabata malamai aka same shi ya tsufa ya yi hurmura amma yana takai kawo tare da 'yan ƙananan yara wajen neman ilimi sai wani ya mai magana ya ce wai kai malam wani har yanzu baka daina neman ilimi sai ya ce a ba zan daina ba sai na mutu domin ban sani ba cewa watakila har yanzu ban karanci kalmar da dalilin ta bane Allah zai amfane ni tana yi wa cikin binciken da nake yau da gobe in karanto wata kalma guda wadda dalilin ta ne Allah zai mana gawara in samu kusanci a wajen shi saboda haka ba zan daina ba sai na gana mutu haka imamu ahmad ibn hanbal tare da girman shi da matsayin shi a cikin ilimi wata rana wani sai ya gane shi tare da tawada yana kokarin tahiya neman ilimi sai mamaki yace ya imamu din ba kai bane shugaban musulmi yanzu ba kai ba da imam ya naga kuma har yanzu neman ilimi kake ka rubuta sai ya ce eh ina tare da tawada ta har sai na shiga kabari ma'al mahbara ila al-maqbara ibn al-jawzi shi ana zancen karatu malamai sun san ibn al-jawzi shi wata irin bibliotheca ce kamar maktaba ce guda cikin kanshi babban mai ilimi ne a kowane fanni a kowane bangare amma sai gashi ya shekara saba'in aka ganshi zaune tare da shi da ɗanɗan shi ƙarami suna neman ilimi na alkira'at karanta alkur'ani sanan yadda ake karanta wannan ilimin suke nema shekarar ya saba'in kuma yadda ya shahara ya fice a wajen ilimi da hidima ya gashi babu zancen ja da baya babu zancen kasawa ko rauni wannan yana daga cikin sifofin malamai bayan Allah Allah ya yabe su a cikin alkur'ani mai girma ya ce wa ja'alnahum a'immatan yahduna bi amrina lamma sabaru mun sanya su sun zamo su ne jagorori waɗanda suke shiryarwa da umarninmu amma yaushe suka sami wannan darajar lamma sabaru wa kanu bi ayatina yuqinun lokacin da suka yi haƙuri suka dage babu kasawa babu kasala a wajen bincike da neman ilimi kuma suka zamo masu yakini da ayoyin Allah ɗan uwa musulmi yana daga cikin sifofin malami na Allah shine ƙoƙarin aiki da abin da ya karanta kamar yadda Allah ya faɗi a harshen annabin shi annabi shu'aib annabi shu'aib yake ce ma al'umman shi wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an ba da nihin in saba maku akan abin da nake hana ku in ce muku kaza ba kyau ni sai in kewaya in yi in ce muku kaza yana da kyau kuma sannan ni sai in ki aikatawa yace ba ni nihin haka in uridu illa al-islaha mastata'tu ba komai nake yi ba sai a samu gyara gwalgwadon iyawata dan haka yana daga cikin sifar malamin Allah sifantuwa da karatun shi amma da zaran malami zai ce kaza daidai ne kuma shi yake aikatawa kaza alheri ne shi yake aikatawa kaza sharri ne kuma shi yake nisanta shi to wannan akwai matsala kawar wanda zai dora kwaso kayan mutane ne yana wankewa yana gogewa amma shi kuma kayan shi dakon dakon ya zama kenan hitila ka haskaka wasu ke ki kona kanki Allah ya zargi banu Isra'ila akan wannan ɗabi'a ya ce a ta'amurunan nasa bilbirni, yanzu za ku ɗora yi wa mutane umarni da ayyuka na alheri, ayyuka na ɗa'a, ayyuka na kusanci ga Allah, watan sauna an fusa ku kuma kumanta da kawunanku, wa an tumta kuma alhali kuna karatu? Karatu kuke amma za ku ce a yi kaza ku ba ku yi, ka a yi kaza kuma ku ku yi? Allah ya siffanta su da wannan siffan. Ya ce, Afala ta adalocin ba ku da hankali ne domin wannan aikin mara hankali ne. mai hankali bai dace da shi ba aikata haka ‘yan uwa musulmi yana daga cikin sifofin malamai na Allah bayan Allah shine suna sifantuwa da tsoron Allah a bayyane da kuma tsoron Allah a ɓoye suna tare da tsoron Allah wannan yana daga cikin keɓantacciyar sifa ta malamai bayan Allah Allah ya ce inna ma yakhsha Allah min ibadihi al'ulama waɗanda kaɗai suke jin tsoron Allah a cikin bayan Allah su ne masu ilimi malamai don haka dama ilimi kololuwar ilimi shine tsoron Allah shine kololuwar ilimi in Allah ta'ala ya sa ilimin kaɗan kaɗan ne daidai da kan akaifa amma kana jin tsoron Allah kana kiyaye Allah cikin wannan ilimin to kai ne mai ilimi har wajen Allah in an samu wani wanda ilimin shi ya kai yana taɓo sammai guda bakwai amma sai dai baya jin tsoron Allah babu imani ba tsoron Allah cikin zuciyar shi to wannan wajen Allah banza ne baya cikin kasan masu ilimi yana daga cikin sifofin wato masu ilimi malaman Allah wato shine ikhlas ma'ana yi dan Allah neman ilimin su suna neman ilimi saboda Allah sannan suna karantar da ilimin su saboda Allah suna watsa ilimi cikin bayan Allah ba don neman suna ba ba don neman yabo ba ga mutane ba don neman samun wani sakamako ba na duniya a suna karantar da bayan Allah ne saboda Allah halinsu yana cewa la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba mu nihin wani sakamako daga wajenku kuma ba mu jiran godiya daga wajenku kenan saboda Allah suke karantar da mutane wannan yana cikin sifofin wato malamai na Allah yin ayyukan su gaba daya domin Allah ɗan uwa musulmi yana daga cikin sifofin malamin Allah kiran mutane zuwa ga Allah kiran mutane zuwa ga Allah inganta alaƙar bayan Allah da Allah malamin Allah bai damu ba da ya kira mutane dole sai sun shiga wata ƙungiya tashi in yana da ƙungiya da kaga mutum ya nace ya kahe shi dubara shi da kokarin shi shine a zuwa shiga kungiyar shi to akwai matsala cikin wannan lamari na shi malamin Allah bai kiran mutane cewa ku zo ku shiga kungiyar shi saboda kungiyar shi bai taba ce addini malamin Allah baya kiran mutane zuwa ga kanshi cewa ku girmama ni aini wani irin malami ne wani irin mai ilimi ne ni wani irin masani ne malamin Allah baya ta'a kanshi ta hanyar wato sanya ma mutane dole kaunar shi da kwaɗayen shi ta kowane irin hali malamin Allah kullum yana kiran mutane ne don ya alakanta su da Allah ku gyara alakan ku da Allah ku inganta mu'amalan ku da mahalicinku duk wanda aka samu shi kullum jin haushin shi shine mutane sun ki gano matsayin wani malamin shi ko wani shehin shi shi kullum jin haushin shi mutane sun ki su fahimci wai ba su san kowaye malam wani ba ko shakwa ne shi iya wato wa'azin shi kenan da kiran da yake ma bayan Allah ya alakanta su da sanin darajar wani mutum ko sanin girman shi billahi lazi la ilaha illahuwa wannan ba malamin Allah bai a alkur'ani Allah ta'ala ya ce ma annabin shi kul ka ce hazihi sabili wannan ita ce hanya ta ad'u ila Allah ina kira zuwa ga Allah kenan kiran bayan Allah zuwa ga Allah da haɗa su da Allah koma a ina kake ba sai ka shiga wata ɗariƙa shi ba ba sai ka shiga wata mazhabar shi ba ba sai ka shiga wata ƙungiyar shi ba ba sai ka zo kana biye shi ba kana mai goho kana dudduka mai a duk inda kake kawai ka gyara alaƙa ka da Allah nan gurin shi ya cika buƙatar shi ta biya to wannan shine malamin Allah kiran mutane da alakanta su da mahalicinsu alakanta su da Allah ‘yan uwa musulmi wato wanda yake malamin Allah shine wanda yake shagaltuwa da karantar da mutane da kuma wato shiryar da su da seta su akan hanya kuma a wajen karantarwa kamar yadda magabata suka fassara malaman Allah wanda Allah ya faɗi a suratu Ali Imran suka ce su ne wanda suke karantar da mutane ƙaramin ilimi kafin babban ilimi yana cikin alamun matsala ga malami kaga kullum shi ɗauko fitina yake kullum sai dai gingimo wata matsala wadda ta ma hai ƙarfin kwakwalen mutane ya ta tattauna akan ta ce billahi ji gaskiya to ko gaskiya ne ai ba haka ake ba don haka in ya zama na malami gurin shi shine ya kawo wani abu na ban mamaki wanda babu wanda yake kawo shi a cikin al'umma to wannan akwai alamomin matsala tarbiyyantar da mutane da karantar da su ilimi na ƙasa kamin a ga na sama wanda yana cikin sifofin malaman Allah wanda Allah ya faɗe su a cikin alkur'ani ‘yan uwa musulmi yana daga cikin sifofi na malami na Allah malamin Allah yana tsayawa ya ga ya kahu ya tabbata a cikin ilimi domin rashin kahuwa da rashin tabbatuwa a cikin ilimi yakan haifar da ɗa mara ido yana sa mutum ya zamo yana auna shari'ar Allah da hankalin shi ko kwakwalwan shi wannan rashin tabbatuwa ne a ilimi rashin tabbatuwa a ilimi yana sa mutum ya matsa ma kanshi bincike a cikin abin da a musulunci ma ba a bincike a kanshi rashin tabbatuwa a ilimi yana sa mutum wato ya kasa bambance shubuha da dalili in ya ga shubuha sai tsammanin dalili ne to shi yasa yana cikin sifofin malamai na Allah tabbatuwa a cikin ilimi ta yadda suna iya bambance tsakanin shubha da tsakanin dalili suna iya gano wa'annan irin matsaloli ne wanda a musulunci ba a yarda ba ma ka sa hankali a cikinsu ba a yarda ba ka zurfafa wajen bincike a kansu Allah ya yabe su a cikin suratu al-imran Allah ya ce huwa allazi anzala alaykal kitab Allah shine wanda ya sabkar maka da littafi sai ce minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab daga cikin littafin nan alqur'ani akwai ayoyi wanda bayanin su qarara yake sai Allah ya ce waɗannan su ne tushe su ne asali na littafin Allah hunna ummul kitab sai ce wa ukharu mutashabihat akwai kuma wasu ayoyi na daban waɗanda su masu rikici ne kenan su wannan ba a san ka kutsa cikin su ka yawaita bincike akan su saboda suna iya sama shakku a addini suna iya sanya ka kai ridda sai Allah ya ce fa ammal ladina fi qulubihim zaygun amma mutanen da cikin zakatan su ke da kai karkata fayattabi'una ma tashabaha minhu sai su dora bibiyar abin da yake da rikici daga cikin ayoyin alqur'ani ibtigha alfitnati dan neman hitina wa ibtigha ta'wilihi da kuma neman dole sai sun yi tawilin shi wa ma ya'lamu ta'awilahu alhali babu wanda ya san tawilin shi illa Allah sai Allah shi kadai warasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bi su kuma tabbatattu a cikin ilimi suna cewa mun yi imani da shi kullum min inda rabbina duka daga wajen ubangijinmu yake da haka kaga wannan ayar ta tabbatar mana da cewa akwai wato daga cikin waɗanda ba su kahu ba a cikin ilimi za su ɗora ma alƙur'ani hawan feda za su ɗora yi wa hadisan annabi hawan ƙawara zai ɗauki hadisi sai ya auna da hankalin shi sai bai gane ba sai ce kawai ƙarya ce ya ne za a ce wanga hadisan annabi ne ya faɗi kawai ba yayyuwa in dai magana annabi ce kawai shi bai da shi ba zai dauki aya Allah sai ya aza ta bisa ma'auni na hankalin shi sai ce kawai shi bai raba kawai ga ƙarya ce ba magana Allah ba ce to wannan ana samu har cikin masu ce kansu malamai amma wallahi ba malaman Allah bane kamar wanda zai zo ya ce maka a ai shi yana da ja game da azabar kabari yaya ne za a cewa wai a kabari akwai azaba shi bai yarda ba ai a hankalta ma abun ba yayyuwa me yasa yace saboda ai akwai wanda ma ba a masa kabari akwai wanda kura goma za ta zo ta taro ta canye su wanga ya ce wanga ta ci kafa wanga ta ci kai wanga kenan shi ya za a mai azaba kabari bai yadda ba wani ya ce maka ai an ce akwai azaba kabari ai ga fir'auna nan wurin shi ba a ma yi mai kabari ba kun ba mu ga ana dukan shi ba har yanzu kenan babu azaban kabari eh wani ya zo ce maka ai an ce akwai azaban kabari to akwai mutumin da wato shi gaba ɗaya tattarcewa yake yi guntu gunduwa gunduwa ba a ma samu naman shi ba balle a sa shi kabari balle a mai azaba to kaga wannan in yana ƙaryatawa saboda shi bai yarda da hadisai ba ɗan ƙala ƙato ne tambayar da za a mai ya fassara sun ma'amata hufa aka baro ya fassara shi ni ake nihi da wannan ayi Allah ya tabbatar da cewa ya halicci ɗan adam ya biyo mataki-mataki da shi sannan ya ce kuma in ya kashe ɗan adam sai a mai kabari to yanzu kai na a fara tambaya tunda cikin alkur'ani Allah ya ce in mutum ya mutu ana mai kabari me ake nihi da sun ma'amata uku akbar a takaice akwai mas'aloli wanda a ilmance ba a masan zurhawa cikin su zurhawa cikin su bibiya shubha ne yana cikin wanda Allah ya zarga yan uwa musulmi yana daga cikin sifofin malamai na Allah malaman Allah bayan Allah wato shine shakuduwa da bayan Allah cikin sifofinsu akwai cuɗanya da mutane suna mu'amala da mutane malamin Allah baya zuwa yayi daki ko yayi bukka ko yayi gida ya shige daga zikiri sai tasbihi sai buga littafi sai waye wannan ba sifan malaman Allah bane malamin Allah yana cuɗanya da mutane yana halarta wajen gawawakin musulmi a rihi tare da shi yana halarta wajen sabugogon musulmi ya taya su farin ciki wajen farin ciki kuma ya ɗora koya masu yi abin da ke daidai da abin da shi ne kuskure kuma ya yi haƙuri game da cutar wadda suke mai da kunci saboda duk wanda ya ce zai faɗa ma mutane gaskiya duk wanda ya ce sai ya nuna mutane zuwa ga alheri wallahi ya ɗauko aiki ja ba wai akan addini ba ko akan duniya Allah ya baka shugabanci kace ka rance da Allah sai ka kawo gyara to wallahi ka ɗauko kokowa abokanka za su fara hushi da kai za su fara bata da kai su ce kai matuci ne so kace ka hana su jin daɗin rayuwa na kusa da kai su za su fara kama matsala balle a addinin Allah kace so kake ka haska kama mutane abin da ke daidai to wannan yana buƙatar haƙuri da juriya shi yasa malaman Allah suna cuɗanya da bayan Allah kuma suna jure ma cutarwansu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yace mai imani wanda yake cuɗanya da mutane yana haƙure ma cutarwansu ya yi alheri a wajen Allah sama ga mai imanin da shi kwata-kwata bai cuɗanya da mutane saboda bai iya jure ma cutansu ya ce kasan ni ba ruwa na ban shiga sha'anin kowa saboda ni ba haƙuri ne da ni ba kana makanka mugun shaidan bawan Allah na ƙwarai ana son ya ɗora cuɗanya da al'umma ka taya mutane bakin ciki lokacin da suke bakin ciki kuma ka ɗora su akan daidai a lokacin ka taya mutane farin ciki lokacin da suke farin ciki kuma ka ɗora su akan abin da shine daidai yana daga cikin sifofin bayan Allah malaman Allah shine tawadu kuma ba kowa suke koyi da shi ba sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam domin shine shugaban duk wani malamin Allah sannan kuma shine wanda Allah ya sabka mai da cewa wa khafid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin ka lausasa mu'amala ka tare da duk wanda suka bi ka daga cikin masu imani malamin Allah yana da tawadu yana da kankan da kai sannan tawadu daban kuma wulakantar da kai daban ba an ce tawadu ba shine ka zama kaskantacce wulakantacce saboda kana malami wai kayi magana da jahili da sakare da samna da dan kasuwa duk wanda ya ga aljihun shi ya cika sai ya kira kai ma fada wannan kaskantar da kai ne ba shi bane ba tawadu kai ka ce wa ya aka yi kuka ce kaza ba shi bane tawadu tawadu shine kyautata mu'amala ba kama mutane girman kai da dagawa da nuna masu isa amma kuma akwai kaskanci shi daban yake mutane da yawa ba su bambance tsakanin tawadu da kaskanci kaskanci shine ka wulakantar da kanka ka tozartar da kanka ka zama banza yanda watakila ma za ka iya zuwa ka karantar da mutane ko ka yi wa'azi abinda ka faɗi har a zuciyanka gaskiya ne amma kawai sai wani mai kuɗi ko ɗan kasuwa kira ka ma faɗa ce ka in ƙara jin haka ka ce to alhaji insha Allah wannan wannan wannan shirme ne wannan kaskanci ne da wulakanci da tozarci amma tawalu shine ba ka yi ma bayan Allah girman kai kana kyautata mu'amala da su kana nuna musu ƙauna duk mutumin Allah kana ƙaunar shi duk mutumin da ya nuna ya yi nisa da Allah ko bai damu ma da lamarin Allah ba to kai ma baka damu da lamarin shi ba a ba Allah ya zargi annabi bai ce amma man istaghna fa anta lahu tasadda amma wanda ya nuna shi ya wadatu ma daga lamarin Allah kai sai ka dora kokarin sai ka je ka ka bujuro mashi ka ka jawo shi ina ruwanka da shi wa ma alaika Allah ya zakka mi Allah ya dora akan ka in bai tsakaka ba ya zama dan wuta sai ni Allah bai dora ma wannan nauhi ba akan shi in bai tsakaka ba don haka wanda ya nuna yana son Allah yana kwaɗayin ya gane addinin Allah shi ne naka kuma irin su ne bayan Allah da Allah ya ce ka ɗora lausasa mu'amala da su kana tawazo kakka masu girman kai kakka masu ɗaukar kai ka ba da kanka gare su ɗari bisa ɗari domin hidima gare su shi yasa duk wanda ya karanta tarihin manzo Allah sallallahu wallahi sai ya ga haka babu wani mutum da ya taɓa zuwa wajen manzon Allah ya ce yana son magana da shi manzon Allah ya ce a baka isa ba ko a tare a ce baya magana ka taba ji a tarihi a ce wani ko talaka ko mai kuɗi ko bawa ko ɗa ya ce yana son gana da manzan Allah a ce mai a'a babu wannan shasa hadisi ya ce baiwa ma cikin bayan madina in ta zo da bukatan ta sai ta kirayi manzan Allah manzan Allah ya bi ta inda take so ya saurare ta ta gaya mashi bukatan ta don haka malaman Allah bayan Allah ba su girman kai ba su ɗaga hanci suna nuna kowa masa karai ne su kaɗai ne na kirki don haka yana cikin sifofin wato bayan Allah malamai na Allah Allah ta'ala ya faɗi alkur'ani ya ce azillatin alal mu'minina a izzatin alal kafirin su masu mu'amala mai kyau ne masu kankan da kai ne ga masu imani yana daga cikin sifofin su ƴan uwa musulmi adalci da kuma komawa zuwa ga gaskiya malamin Allah yana da adalci sannan kuma kullum shirye yake akan in ya gano wani magana da ya faɗi kuskure ne ya ya warware ya sake ta wannan malamin Allah kenan amma wanda yake tunkawo da cewa shi in ya riga ya faɗi magana ba ya dawowa baya akan ta to akwai matsala ba wai cikin malamai ba ko cikin gama garin mutane duk mutumin da kaji ya ce shi fa baya magana biyu to akwai matsala tattare da shi wataƙila so yake ya zama azzali amma mutumin kirki ko shugaba ko sarki ko wani jagora ko malami ba magana bi ba in ma ta kama yayi goma zai yi shi abin da yake so gaskiya ka faɗi magana sai daga baya ka gano akwai kuskure cikin magana da ka ce ba ka magana bi kai mai girma ne sai ka dawo kai ka ce e tabbas tabbas abin da na faɗi ɗazu akwai kuskure cikin shi don haka yana cikin sifofin malaman Allah karɓan gaskiya da kuma adalci gaskiya ko ga hannun wa ta bayyana ba wai musulmi ba dan yana dan bid'a ko dan yana lalatacce kace babu ruwanka da gaskiya daga bakin shi wallahi malamin Allah gaskiya ko daga bakin kafiri ta fito yana karbanta a ita gaskiya ana karbanta ne saboda tana gaskiya ba dan saboda wanda ya faɗe ta ba me son gaskiya ba ya kallon wa ya faɗe ta kallon yake ina take duk inda take sai ya kama kaya shi dama ita yake nema saboda haka zancen ka ɗaya kallon aiwa ne ya faɗi magana a cikin alkur'ani an karantar da mu ladubba mu musulmi na cewa ko kahuri ya faɗi gaskiya ka gasganta shi wata mata mai mulki da alkur'ani ya kawo kissanta a cikin suratun namuli sai ta yi wani nazari ta yi wani cinkaye sai ta ce innal muluka idza dakhalu qaryatan afsaduha su masu mulki in sun shiga gari bata gari suke ma'ana masu mulki in sun zo suna son su mamaye wani gari to ɓata garin suke waje alu a izzata ahliha adilla kuma mutane masu girma a garin sai su maida su kaskantattu kaga ita ta faɗi wannan ko sai Allah ya gazganta ta yace wa kazalika yaf'alun tare da cewa kafira ce a daidai lokacin da ta yi magana amma sai Allah ya gazganta maganar ta yace mi wa kazalika yaf'alun manzon Allah ya yayi magana shaiɗan ya bada fatawa aka zo aka tambaye annabi muhammad ya ce gaskiya ne ya ce abin da ya faɗi gaskiya ne amma shi makareci ne amma dai nan abin da ya faɗi gaskiya ne haka malamin allah yana karɓan gaskiya kuma yana komawa gare ta duk lokacin da ta bayyana gare shi yana shirya akan ya karɓe ta da hannu biyu biyu baya ɗaukar kai ko girman kai wajen karɓar gaskiya ɗan uwa musulmi daga cikin sifofin malaman Allah bayan Allah shine suna ƙoƙarin su tsarkake zuciyarsu Allah ta'ala ya ce wa nafsin wa ma sawaha ya yi rantsuwa da rai da wanda yake daidaita ta fa alhamaha fujuraha wa taqwaha sai kimsa mata fajircinta da kuma tsoron Allahnta sai Allah ya ce kad aflaha man zakkaha hakika wato duk wanda Allah ya tsarkake kamar yadda suka fasara duk wanda Allah ya tsarkake mashi zuciyar shi to wannan mutumin ya samu babban rabo faɗi haɓa man da sa kenan tsarkakar zuciya kullum ka samu tsarkin zuciya wannan aiki ne na malaman Allah kullum yana ƙoƙarin ya ga zuciyar shi ta ƙara samun tsarki ta ƙara wato kusantar Allah Maza Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Mai hankali shine wanda yake binciken kanshi da kanshi, kuma yake dagewa ya aiki saboda abin da zai biyo bayan mutuwa. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance cikin addu'an shi yana yawan roƙon Allah yana cewa Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Ya Allah ka ba zuciya ta tsoron Allahnta kuma ka tsarkake ta kai ne mahi alherin wanda zai tsarkake ta. ‘Yan uwa musulmi abu na ƙarshe wanda muka faɗi a hudu ba shine yana daga cikin sifofin malaman Allah bayan Allah daina jayayya da gardandami a ilimi malamin Allah bai zama jayayya ita ce aikin shi kullum cece ku ce da gardama da jayayya ita ce aikin shi annan ba malamin Allah malamin Allah karantar da mutane yake gaskiya su karba ko kas su karba ta rage gare su amma jayayya da gardandami wannan baya cikin sifofin wato malamin Allah don haka ‘yan uwa musulmi akwai hadisi wanda manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam ya ce Allah ya lamunce ma wato bawan Allah da ya bar jayayya ya bar gardama ko da shi ke da gaskiya shi ba ya jayayya ba gardama to Allah ya lamunce mai wani gida a cikin aljanna da haka kenan kaga an ce ko da shi yake da gaskiya to ina ga jayayya akan ba kai ke da gaskiya ba da haka dora maida mai da karatu jayayya da cece kuce da gardama wallahi wannan ba aikin malaman Allah bane aikin dai malamai ne masu wata manufa amma shi malamin Allah kullum aikin shi shine karantar da bayan Allah shi yasa ƴan uwa musulmi abin da yake faruwa ga makwabtanmu Najeriya na tado rikice-rikice kan addini malami ya zo yi karatu wanga ya ce ba haka bane su yi jayayya wallahi babu mahita ciki in banda kawai malaman Allah su dage su ci gaba da karantar da bayan Allah su saki duk wani rikici da hayaniya ya kai ka tsaya ka yi ta gardama da bata lokaci ai mutane suna gane addini ne matukar ana karatu da a ce kowa ya je ya karantar da mutanen shi shikenan insha Allah za a gane daidai cikin karatu amma yin zama an sake karatu to wasu su dama haka suke so saboda su dama ba karatun da suke karantar da mutane to so suke masu karantar da mutane su ma su jawo su su fasa karatun nan a zo a yi ta jayayya don haka 'yan uwa musulmi har kullum malaman Allah aikin su shine karantar da bayan Allah haska ma bayan Allah abinda Allah yake so da abinda ba su amma jayayya wannan ba ta su bace in ka gai kaza ne daidai kaza ba daidai ba to ta rage ga mutum ko ya karba ko ka Allah sa ya karba yanzu dubara ta rage ga mai shiga rijiya da haka wannan kaɗan kenan daga cikin sifofin malaman Allah bayan Allah muka zana muna fatan Allah ta'ala da rahama ci da tausayin shi ya sanya mu cikin tawagar wa'annan bayan Allah Allah ta'ala ya sanya mu cikin tawagar su ya tada mu cikin tawagar su a ranar alkiyama sannan ya shigar da mu aljanna tare da tawagar su ‘yan uwa musulmi wato a ƙarshen hudu ba ina son in fuskantar da wato faɗakarwa ko kuma kira ga iyayenmu malamai Allah ya ƙara musu daraja da ɗaukaka. Ku sani cewa malamai Allah ya aza maku nauyi na jagorancin al'umma da kuma kulawa da sha'anin al'umma. Domin masu ilimi sun ce, wato al'umma tana gyaruwa idan mutum biyu ya gyaru, da malami da shugaba. al'umma tana lalacewa idan mutum biyu ya lalace da malami da shugaba domin wa'annan su ne hitila su ne hasken al'umma saboda haka tare da munasaba ta cewa mai girma shugaban ƙasa na wannan ƙasai tamu ta nijar zai kawo ziyara a cikin wannan jihar tamu ta maraɗi to ni saƙona zuwa ga iyayenmu malamai shine su ji tsoron Allah su faɗa mashi saƙon bayan Allah da macin da bayan Allah suke ciki watakila ko sun samu sauƙi ba daidai ba ne kana matsayin malami an baka dama ga ka ga shugaba kana iya faɗa mai saƙo amma sai ka tsaya kawai ka dai ka yi salatin annabi ka ce Allah ƙara maku daraja Allah ƙara maku ɗaukaka kuna ƙoƙari alhali in aka fito hadda kai ake tattaunawa akan kurakuran cikin ƙasa hadda kai ake maganan cewa kaza ba daidai bane kaza daidai ne amma lokacin da Allah ya ara ma wata dama ko da ta minti uku ce ta cewa ya kamata ka gaya wa shugaba a matsayinka na malami mai ilimi wanda ya san daidai ka ba shi shawarwari na abin da zai zamo alheri ka ba shi shawarwari kamar hannunka mai sanda game da abin da yana iya zama matsala ga al'umma ka faɗa mai nauyin da Allah ya ɗora mai ka taimaka mashi wajen sauke wannan nauyin zai zama na kai ba wannan bane aikinka kai aikin kawai a matsayinka na malami shine kai addu'a baka kuɗi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un kai aikinka ba na ce addu'a ba ta da kyau ba ko na ce kar a yi a yi addu'a alheri ce addu'a tana da kyau tana da amfani kwarai amma sai dai akwai abin da ya dace na sabke nauyi wanda ya dace kai ce ne cewa duk malumman da shugaban ƙasarmu ya zo a cikin wannan jihar ta maraɗi duk malamin da yana cikin wanda suka samu ganawa da shi to mun ba shi amananmu ta maraɗi bukatocinmu da matsalolinmu na cikin jihar mutamara ɗin mun labta bisa kanka ka faɗa mashi sannan kuma wannan bai shahi malamai kaɗai ba har da duk wasu jagorori na cikin garin maraɗi domin wato in zamani ya lalace sai da mana kullum in shugaba zo ƙoƙari ake a faɗa mai abin da zai ji daɗi ba za a faɗa mai ba abin da zai kawo gyara ba za a faɗa mai ba abin da zai zama maslaha ga al'umma wataƙila ana cikin wani wata matsala ko wani matsaci amma ba za a faɗa mai ba wataƙila akwai abin da kowa ya san ya alali al'umma ana neman sassabci amma duk ma wanda zai je ya faɗa mai sai a kakkare a kakkare a yi dabara a ce ai komi yana tafiya da kyau to wannan cin amana ne ya ku bayan Allah jagororinmu na garin Maradi muna addu'a Allah ya ƙara taimakonku a cikin jagorancinku ya kama hannayenku, amma muna isar maku da saƙonmu cewa abin da muke so in shugaba ya zo da malamanmu da jagorori duk wanda ya samu damar ganawa da shi ko ta minti bici to amana bisa kan shi ya isar mashi da saƙonmu ya isar mashi da bukatocinmu bukatocin da sakon kuma ba nan zan zo in faɗe su ba domin duk wanda yake rayuwa cikin al'umma ya san mi al'umma ta bukata shugaba yi duk wanda yake rayuwa cikin al'umma ya san menene mahi girman bukatun da al'umma suke jira a isar masu da sakon shi zuwa ga shugaba saboda haka ku wanda za ku gana da shugaba alhamdulillah muna ma Allah godiya da yasa shi shugaban shirye yake akan gyara kuma jira yake a faɗa mai ina ne za a gyara ya gyara wannan ya bayyana ƙarar ga duk mai hankali a cikin ƙasar nan cewa Allah ta'ala ya ba mu jagora wanda yana son alheri ga dukkanin alamomi wanda suka bayyana Allah shi ya san gaibi amma dukkanin alamomin da suka bayyana yana son alheri kuma yana shirye akan ya aikata abin da ya saura shine kawai wanda za su kama mashi kuma wato idan idan zalunci yayi yawa cikin al'umma rashin gaskiya yayi yawa wallahi sai ya zama na gaskiya da adalci ita ma kanta matsala ce to abinda ake fama da shi kenan saboda ƙasan nan mutane da yawa sun saba da zalunci da danniya da rashin gaskiya to yanzu an ce ana son a ɗan kwatanta gaskiya to wallahi tallahi yin gaskiyan nan shi matsala ne ga wani shi shi ke da an yi gaskiya kawai ƙarshen shi ya so mutuwa zai da an yi adalci kawai ya shiga uku yaya ne rayuwar shi za ta tahiya kawai a yi zalimci a mai da zancen adalci putin to ya faɗi kuma ya maimaita ba sau ɗaya ba bi ba cewa wannan amanai da Allah ya ɗora a kan shi kuma shi ma ya zaɓi wasu mutane ya ɗora a kansu ya waɗi ya ce ya sani Allah ya tambaye shi ya ce kuma su ma wanda na damƙa ma amana Allah tambaye su ba bai faɗi ba don haka ta rage gare ku ku yi gaskiya kuma ku yi abin da yake shi ne gaskiya duk inda ake nema a yi gyara ku faɗi faɗi shi kaɗai ne za ku duk inda ke da kwai wata matsala ku sanar amma ba daidai bane a ce wannan shine jagora al'umma da an zo wajen shi kawai sai addu'a da an zo wajen sai gane alheri masha Allah wa Allah ƙara maku lahiya Allah ƙara ɗaukaka wannan addu'o'i masu kyau ne suna da kyau amma abin da yafi kyau shine a faɗa mai inda ya kamata a yi gyara muna fatan Allah ta'ala ya kawo gyara mai kyau a cikin wannan ƙasar tamu ta Nijar duk mutumin da in an yi adalci shi yake ba zai iya rayuwa ba to Allah gaggauta kashe shi duk mutumin da in an yi gaskiya shi shi yake wannan gaskiyar matsala ce gare shi to Allah gaggauta azo mai matsala domin saboda gaskiya ta wanzu duk mutumin da yake jin cewa a ƙasar Nijar matukar yana da rai shi zancen ayi adalci ko ayi gyara wannan ba dai da shi ba to koma wani irin ma'aikaci ne ya Allah muna roƙonka da sunayenka masu tsarki ka aza mai wani gudan mugun abu wanda za ka gaggauta hallakar da shi domin adalci da gaskiya ta wanzu wannan akwai su cikin malamai akwai su cikin sojoji akwai su cikin kowace irin society babu inda babu su mutanen da su gaskiya kawai ba ta gyara su ba su son gaskiya suna kyamar gaskiya suna bakin cikin a ce a yi gaskiya to muna roƙon Allah ta'ala ya tabbatar da gaskiya a cikin ƙasarmu kuma wanda ba su son gaskiya Allah ta'ala ya gaggauta kauda su yayi maganin su muna roƙon Allah da rahamace da tausayin shi ya ƙara kwararo alkhairi da albarka a cikin wannan ƙasa tamu ya taimaki dukkanin ƴan kasuwan mu a cikin kasuwancin su ya sa albarka masu ayyukan hannun mu Allah ta'ala ya sanya albarka a cikin ayyukan su jagorori Allah ta'ala ya ba su ikon sarki amana nauyin da Allah ya dora musu almajirai da ɗalibai Allah ta'ala ya ƙara musu hasken karatu da basira wala hawla wala quwwata illa billahi sai da sallah